أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم أَنفَقْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka da tarihi masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na lahadi sha uku ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 25 ga watan hudu a shekara ta 2021 na lissafin miladiyya قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأما ميراث بقية العصبة أما أبن ديشا في قادا سورا عصبة وتو عاصبي ما سقاد وتهنير عاصبشي كالبنوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره وتو أبن ديشا في gadon waɗannan asibai kamar ta hanyar ɗiyantaka wato ‘ya'ya maza ko in ce ‘ya'ya dai su ne da ‘ya'ya maza da mamaci ya haifa da hakanan ta ɓangaren ukowa wato ‘yan uwantaka a ce wannan ɗan uwan wannan ne ko ɗan uwan mamaci ne sawa'un shaƙiƙi ko li'abbi da kuma banihim da ‘ya'yansu mana ‘ya'yan ‘yan uwa wal'amam da baffanni wato yayye ko ƙanne na mamaci wa banihim da ‘ya'yansu duk waɗannan asibai ne yawa dukansu suna gado ta hanyar asibanci idan aka bewa ashabul furudi furudahum in aka ba su gadansu to abin da ya rabansu to abin da ya rage shine asibai za su ɗauka suwaye asibai ɗinnan su ne waɗannan zai ambata mana bangarorin da ake yin asibci ta hanyarsu ta ina waɗanne dangi ne suke zama asibai ya ce dangi guda biyar ne zai ambata mana za mu ji yanzu to sai ce fa'innan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala domin ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhiku alfara'ida bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar ku riskar da yankakken rabo ga ma'abutansa waɗanda aka yanka musu ambatacce ayyanannen rabo ku ba wa ma'abutansa fama baƙiya abin da ya rage bayan ma'abuta rabo an ba su rabonsu fali aula rajulin zakar to sai a duba rajul namiji aka sake ƙarfafawa da zakar ba mace ba don kar a samu shubuha in daga an ce rajul to ko baka ce zakar ba an san namiji ake nufi yawwa amma annabi sallallahu ya nanata wannan dan nuna tabbatar da cewa maza su ne suke asibci sai ce fali aula to su din ma za a bai wanda ya fi cancanta ma'anan cancanta nan wanda ya fi kusanci yawwa al'aula annan ai ana nufin aqrab ila al-mayyit nasaban to wannan dai mun karanta wannan hadisin sau shurin masaki kamar da ake cewa ko wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce wali kullin ja'alna mawaliya ga kowanne mutum mun sanya masa majibinta waɗanda suke kusa da shi masu jibintar mimma tarakal walidani wal aqrabun masu jibinta su gaji abinda wato iyaye biyu da kuma dangi suka bari Allah maɗauki ya faɗi wannan wannan aya duk da ba cikin ayoyin gado take ba amma za ka sa ta a ciki wajen ƙarfafa hukuncin ai gado yin gadon ba tare da bayanin wane zai ɗauki kaza wane zai ɗauki kaza ba amma dai cewa in iyaye sun bar dukiya akwai auliya waɗanda za su wato walicci wannan dukiya Allah maɗauki ya faɗi cewa shi ya sa sanyawar ta hanyar mai ta hanyar nasaba wannan sha'ani ne kauni da Allah yake bamu labari cewa ya halitta wa kowanne mutum danginsa waɗanda in ya mutu su za su jibinci dukiyarsa sawa'un wajen tasarrufi ko kuma gado to sai ce fa'iza alhaƙnal furuba bi ahliha idan muka be muka riskar da rabo ga masu shi wato ayyanannen rabo wanda aka ambaci wato yankakken lissafi masu rabi masu rubu'i masu sulusi masu sudusi da sauransu sumuni to in aka riga aka ba su walam yabqa shay'un ya zama kuma babu abin da ya rage lam yastahiq lam yastahiq al-asibu shay'an lam yastahiq lam yastahiq al-asibu shay'an shi asibi bai cancanci komai ba yawwa an gane idan har masu rabo-rabo ayyananne da aka raba aka bai kowa sai ya zama ba abin da ya rage to asibi sai haƙuri shine ma'anan lam yastahiqqi al'asibu shay'a shi al'asib bai cancanci komai ba wa in baqiya shay'un in kuma wani abu ya rage bayan an baiwa ashabul furudi kenan ko akhadahu awla al'asabati aula akwai wani bugun da suka sa digon ya'un guda biyu a ƙasa kuskure ne aula ne mafi cancanta mafi kusa daga cikin al'asaba bi hasabi jihatihim wa darajatihim gwargwadon ɓangaren da suke asibcin da kuma matsayinsu a wannan ɓangaren saboda ɓangaren ba mutum ɗaya ne a ciki ba za ka samu a ɓangaren bunuwa abna'i su ma sun shigo ciki su ne ahfad ko ko in ce ya'ya dai abna'u abna'ul ibn za su shigo ciki in an ce bunuwa to amma idan har akwai ibn din wanda ya sha yabin nan wanda shine sama da su ai kaga darajar sa a sama take in akwai shi to su babu su da haka kaga bambance akwai jiha akwai kuma daraja kowanne mataki yana da wannan to duk dai in ka koma littattafan gado zaka samu wannan to sai ce fa inna jihatil usubati khamsun fa inna jihatil usubati khamsun ɓangarorin da ake yin gado ta hanyar asibci guda biyar ne aje kuna gane zancen da muke yi gado ana yin sa ta hanyar dangantaka ta jini dangantaka ta jinin in ma ta zama abin nan ta asibci ko kuma akwai rabo ya zama an yanka wa mutum rabon da zai samu kuma shi dangi ne ba alaƙa ce zaujiya ba yawwa to a cikin dangin sun kasu kashi biyu akwai ashabul furud akwai kuma asibai yawwa to waɗannan yau zancen da muke asiban ake waɗanda idan an baiwa ashabul furud masu rabo su kuma suke kwashe sauran to waɗannan ɓangarori da jihohi da ta hanyar su ne ake samun asibci guda biyar ne yawwa na farko yace albunuwa thumma al'ubuwa ɓangaren ‘ya'ya sai kuma ɓangaren iyaye maza duk inda aka ambata nan maza ne ba mata a ciki yauwa a summal ubuwa summal ukuwa sannan sai a dawo kan ukuwa ‘yan uwa ma'ana darajar farko jiha ta farko wadda tafi kowace ita ce maganar ‘ya'ya in mutum ya mutu in dai akwai ɗa namiji to duk magana ta ƙare rabon gado yana cikin rabon da ya fi sauƙi ana cewa akwai ɗa namiji ba wani mai shan wahala wajen rabo kawai a duba nassin alƙur'ani wane yana da sulusi wane yana da kaza wane da kaza a ɗauka a basu sauran duk na ɗa namiji ne zai riƙe kansa ko shi ɗaya ana samun sa gado ya sauƙaƙa ko in ce rabo ya sauƙaƙa to shine fi kusa da mamaci sama da kowa jiha ta biyu wadda take bin ɗa ita ce al'ubuwa uba in akwai uba da ya haifi mutum da ya haifi mamaci to shi ma in babu ɗa to shi ne kuma asibi yawa amma fa idan uba ya haɗu da ɗa mun karanta me ake yi kowa ya sani nawa za a bashi kai nake tambi a'a ba kai malam na bayan abin na sulusi ko na faɗi da hausa me sudusi bisa uku ban ji ba a ɗaya bisa shida yawwa to ashe kowa ya gane masha Allah in akwai ɗa ga uba to shikenan sai a baiwa uba sudusi kashi ɗaya bisa shida yawwa shikenan uba ya fita sauran abin da ya rage sai dawo gun ɗa saboda ɗa aqwa min al-abi a jihatin usuba to thumma al-ukhuwa idan babu uba to uba kuma nan shi ma ana tafiya wa in ala ko har zuwa sama ma'ana kaka kaka shi kuma shi ma waɗancan wajen bunuwa wa in safala jika jika jika ai tabi yawwa don haka in ba uban sai a duba jika to jikan yafi uba shi ma nan ƙarfi kasancewar ta ɓangaren bunuwa ne yake ana fahimta insha Allah to sai ce summal ukuwa sannan sai kuma a dawo gun yan uwa yan uwa nan ba a zancen li'ummai an gane tunda dama yan uwantaka bangare uku ce ko shaƙiƙi ko li'abi ko me ko li'ummi to li'ummi ya fita dama ba shi an gane waɗanda ake zance a nan in ana maganar asibci to shaƙiƙai ne ko li'abbai yawwa to shi ma daraja daraja shaƙiƙai sun fi li'abbai to wa banuhum sai kuma ƴaƴansu ƴaƴan uhuwa thumma al-umuma sannan sai a zo darajar umuma umuma sune baffanni na mamaci yawa duk waɗannan wannan fa idan babu waɗannan da aka ambata eh in ba da ba uba sannan ba dan uwa shaqiqi ko li'abi to sai a zo kuma kan baffa sai a duba mamacin ai yana da baffa wato kanin uba ko wan uba shine ammi yawa to wannan shi ma wa banuhum da ƴaƴansu su ma ƴaƴansu duk suna cikin asubai ashe dan baffa ma babba ne daraja ne tunda dama baffan me uba ne shi ma yawwa to in ba baffan ba da ba uba ba ƴan uwa shaƙiƙai da li'abbai sai aka samu dan baffa to dan baffa ma sai taso shi ma ba ma wai kawai yana da gado ba a asibi ne shi in aka ba ashabul furud to shi ma sai a bashi sauran shi zai kwashe amma duka fa kamar da ambata a jere za a bi in ba wannan sannan a zo akan wannan to sai ce summal wala sannan sai a zancen wala'i wala'i shine yantaccen bawa bawa da ka yanta to kamar ɗa ne gare ka domin idan ba kowa babu ɗa ba ka ba jika ba ka ba uba ba kaka ba duk waɗannan da aka ambata ƴan uwa da baffanni to bawan da ka taɓa yanta shi wanda yake dangana kansa zuwa ga gidanka zuwa gare ka to shi ma zai gado ga daɗin musulunci duk wannan yana nuna darajar da ɗan adam yake da ita a musulunci yantaccen bawa har gado yake shine wala'i kun ji jiha nawa biyar yawwa albunuwa al'ubuwa al'ukhuwa al'umuma alwala to sai ce wa yuqaddamu minhum al-aqrabu jihatan wanda ake gabatarwa shine wanda yafi kusanci ta ɓangaren jiha wanda ya fi kusanci ta ɓangaren jiharsa jihar nan ana nufin waɗannan matakan guda biyar fa in kanu fil jihati ko fi jihatin wahidatin in sun zama a jiha ɗaya ne fal aqrabu manzilatan to sai a duba wane ne yafi in ta ɓangaren bunuwa ne sai a duba ɗan tsatso ne ko kuwa jika ne to ɗan tsatso ya fi jika an gane fa in kanu bi manzilatin wahida in kuma matsayi ɗaya ne fal aqwa sai a duba wanne ne yafi ƙarfi kamar misali a haɗu da shaƙiƙi da li'abi to in ko aka haɗu da shaƙiƙi da li'abi wanne ne yafi aqwa shaƙiƙi to sai a gabatar da shaƙiƙi akan li'abi shine fal aqwa yace wa huwa shaqiqu fa in tasawu min kulli wajhin in kuma ta kowane bangare suka zama daidai wa daida shikenan ishtaraku sai su tarayya ma'ana sai su raba daidai wa daida tunda dama nan babu lizzakar mislu hazzul unsayni ko idan an idan asibai maza ne sai dai kuma mata suna asibci tare da in akwai namiji ko namijin yana jawo musu su asibci idan akwai ɗa namiji maimakon mata a ba su in su biyu ne a ba su sulusainin su a sallame su don akwai namijin aka fidda sauran masu furudi sai ya zama cewa namijin nan ya jawo musu asibci sai su raba lizzakar mislu hazzul unsayni an gane to wannan kuma shine ne karshen abin da ya ambata sai kuma ya karshe cewa amma yace wallahu alam kai sai cewa amma kaunul akhawati li ghairi ummi ma'al banati aw banati libni asabati an gane kaunu ismu kanan ne nan daka asabatin zai zama mansubi ne wa amma kaunul akhawati li ghairi ummi ma'al banati aw banati libni asabati a ce wato kasancewar ‘yan uwa shaƙiƙai ‘yan uwa mata shaƙiƙai ko li'abbai su ne ligari ummi an yi bayanin wannan in kaga an ce ligari ummin dama so ake ce waɗanda ba li'ummai ba su waye ba li'ummai ba ko in aka ce ‘yan uwa to ana nufin shaƙiƙai ko li'abbai yawwa to kasancewar a ce ‘yan uwa mata shaƙiƙai ko li'abbai in za su yi gado ma'al banati tare da banat ‘ya'ya mata na mamaci au banati libni ko jikoki wato ‘ya'yan ɗansa namiji an fahimta kasancewar akhawat dinnan su zama asabatin su ma suna asibci ya akhudna ma fadala an furudihinna za su ɗauki abin da ya rage na fardin ‘ya'ya mata to wannan ya tabbata ne a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane abu yawwa wata matsala ce da aka tattauna ita ma a kanta amma tunda akwai hadisi ya zo a kanta shi yasa ta koma ma ijma'i ijma'i ne daga kan wannan hadisi zan zo ambata mana wannan hadisi a menene sai ce fali annahu laysa fil qur'ani ma yadullu ala anna al akhawati yasqutna bil banati in ka karanta ayoyin gadon nan baki daya babu inda aka ambaci cewa ‘yan uwa mata shaƙiƙai ko li'abbai za su faɗi su rasa gado saboda akwai ‘ya'ya mata ba a faɗi wannan ba tunda babu kuma sai gashi an samu ya zo a hadisi sahabbai kuma sun yi ijma'i a kai menene ya zo cewa mutum ya mutu ya bar ‘yarsa mace’ in an ce ya bar ya mace ɗaya ana nufin babu ɗa namiji ko kuma mace ma ɗaya ce an gane to in ya bar ta tare da ‘yan uwansa mata ‘yan uwansa mata waɗanne wanda ba li'ummai ba karka kawo li'ummai waɗanne kenan shaƙiƙai ko li'abbai an gane to me zai faru sai a baiwa ‘yan nan mace ‘yarsa guda ɗaya a bata nisfi tunda shine nassin qur'ani to sai a zo saura me saura nisfi to nisfin nan sai ƴan uwa mata shaƙiƙai ko li'abbai sai su kwashe shi nan ana kiransu asaba a wannan wurin kuga dai ba maza bane su to amma saboda wannan nassin da ya zo kuma da ijma'in sahabbai akai ake kiransu asibai ma'ana suna asibci amma a wannan halin ne kawai saboda me saboda ita ƴa mace in ita kaɗai ce ba ta yi ƙarfin da hakanan in ma ba ɗayan ba ce ba ta yi ƙarfin da za ta hana ashabul furubi ko ta zama asi ba ita kaɗai ba don haka tun da Allah ya yi nassi a ƙur'ani mai za a bata fa in kanu aksara min dalika fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn wannan shine zancen banati fa in kunna nisa'an dama an ce wa in kanat wahidatan falaha an-nisf sai kuma ce in kunna nisa'an fauqas nataini falahunna thulutha ma taraka kaga ashe in ɗaya ce tana da rabo ne ba a ce asiba ba ce in biyu ne zuwa sama me su ma rabo ne da su ba asiba ba ashe kenan in suka haɗu da ƴan uwa shaƙiƙai mata fa ake zance ƴan uwa mata shaƙiƙai to abin da za a yi sai su zama suna nan ba za a saba wa nassin alƙur'ani ba a ba su rabon nan nasu sauran abin da ya rage to a wannan gurin ne ‘yan uwa mata shaƙiƙai da li'abbai suke zama mene ko li'abbai suke zama asabai an gane abu a kharajar imam bukhari fi sahihihi wannan shine hadisin imam bukhari ya fitar a hadisinsa babi ma yasa babi yasa da wannan sunan babu mirasil akhawati ma'al banati asaba sunan babin kenan mirasu al akhawati ma'al banati ‘yan uwa mata wato shaƙiƙai ko li'abbai ma'albana ce in suka haɗu tare da ‘ya'ya mata to asabatu su ɗin asibai ne kunga nassi ne akan wannan matsala yawa sai kawo sun marawa bi isnadihi ya ruwaito da isnadinsa daga bishir ibn khalid daga muhammad ibn ja'far daga shu'uba shu'uba kuma daga suleiman suleiman daga ibrahim an-nakhai shi kuma daga aswad ibn yazid yau shi kuma al'aswad ibn yazid shi ne yake faɗin cewa ƙadafina mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal ya yi mana hukunci menene hukuncin da ya yi ya ce ala ahadi rasulillahi sallallahu wannan shi ne abin lokacin da annabi sallallahu ya tura mu'az ibn jabal zuwa yaman a matsayin shugaba kuma mai karɓar zakka kuma mai hukunci alƙali to yayi wannan hukunci in ji al-aswad ibn yazid kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene yayi qada fina mu'ad ibn jabal ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisfa lil ibnati rabi abewa ya ya ta tsatsu wan nisfa lil ukhti rabi kuma ga yar wato yar uwa kaga ko biyu aka bari in inda ya wato ya ta ciki guda ɗaya da yar uwar ma ko guda ɗaya ce shakikiya ko li'abiya to abin da za a yi kenan sai ya zama yar ta samu nisfinta da nasin qur'ani sai ya zama sauran me nisfi wannan ba wai sunan rabo fardi ne a ƙur'ani ga ukht shaƙiƙa ta samu nisfi ba an fahimci ba nan ba wannan ba ne amma zancen asaba ne yawwa an fahimci abin yawwa to ibnu hajar ya nakalto yace qala ibn qala ibn battal ibnu battal ya ce ajma'u kun gani ga zancen ijma'i ajma'u ala anna al akhawati asabatun asabatul banati cewa malamai sun yi ijma'i sahabbai sun yi ijma'i akan cewa ‘yan uwa mata shaƙiƙai ko li'abbai asibai ne ga ‘ya'ya mata fayarisna ma fadola anil banati don haka suna gadar abin da ya rage bayan ‘ya'ya mata an ba su nisufi abin nan nisufi in ɗaya ce sulusai ne in biyu ce zuwa sama faman lam yukhallif duk ibnu battal ne ke faɗin wannan inji ibnu hajar al-asqalani yace falam faman lam yukhallif illa bintan wa ukhtan daka duk wanda bai bar kowa a magajansa ba sai ya guda ɗaya ta cikinsa da ƴar uwarsa shaqiqiya ko li'abiya falil binti an-nisfu wa lil ukhti an-nisfu al-baqi kaga shi yasa wannan lafazin al-baqi shi nuna maganar asibci ne ba maganar fardi bane an gane insha Allah ala ma fi hadisi mu'adhin wa in khallafa bintaini wa ukhtan in kuma ya bar ƴaƴa mata biyu wa ukhtan da ƴar uwa guda ɗaya to me zai faru sai ce falahu masuluthani to su saboda nasin qur'ani suna da me suluthani yawwa walil ukhti ma baqiya ita kuma al ukht sai ta zama ta samu ma baqiya ya zama mene suluthi an fahimta wannan daga fatuhul bari gonan zancen ya gama da wannan mas'ala to shine sai yake cewa mu koma littafin malam yace fali annahu laysa fil qur'ani ma yadullu ala anna al akhawati yasqutna bil banati a cikin alqur'ani babu abin da ke nunin cewa yan uwa mata shakikai da koli abbai za su faɗi ba za su samu gado ba in akwai 'ya'ya mata ma'ana 'ya'ya mata dai ba su da ƙarfin hana sauran magada ba kamar ɗa namiji ba ne in aka ce da ɗa namiji to magana ta ƙari yawwa su waye za su iya gado tare da ɗa namiji iyaye yawwa wanda ba wanda ba ɗa namijin ba ma'ana iyaye ko sai kuma matarsa in yawwa in akwai mata ta mamaci yawwa da iyaye ko uwa ko uba ko mata ko miji waɗannan su ne ba sa faɗuwa yawwa in akwai su in in a ce akwai ɗan namiji to ba za su faɗi ba da haka sai a ba su rabon su sauran kuma dukiya ta sace duk wani zancen da ɗa da ai ɗan uwa da yar yar uba da kanwar uba duk ba zancen su inda akwai ɗan namiji shi yasa mutane suke son yaya maza ko lamarin ba iya wannan bane ɗan namiji ya fi ƙarfin zancen iya maganar harkar dukiya amma dai tunda akwai zancen la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a kamar da Allah madauki ya faɗa shine ake ambaton wannan ta wannan gefe din yace wa baqiya ai yace fa idza kana al-amru kadhalika in ko lamarin haka yake wa baqiya shay'un ba'da akhdhi al-banati fardahunna ya zama akwai sauran wani abu bayan ƴaƴa mata sun karbi rabansu فإنه يعطى للأخوات تذأب ينقون ماتا ولا يعدل عنهن هو لا يؤدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن بذا أكركتي دقا قريسو أقوما زواغ وسو آسبي وأن دسك بيسو نيسا با كبن الأخي كما أجاء دكو دنك واه كو دنك أني شيني ابن الأخي يوه عندي أكوي الأخوات تو wannan shikin yanzu tunda yanzu misali in mutum ya mutu ya bar a ce ba ‘ya'yan sai bint sai kai ‘ya mace ko guda ɗaya sai zama ‘yan uwansa shaƙiƙai babu ‘yan uwansa nasa li'abbai maza babu ba maza amma akwai mata to sannan kuma su ‘yan uwansa maza shaƙiƙai ɗin sun bar ‘ya'ya an gane to a nan da ‘yan uwansa mata wanda ‘yan uwansa ne shi da ‘ya'yan ‘yan uwansa maza da suka mutu wanne ne suka fi kusa da shi ‘yan uwansa mata don haka a nan ‘yan uwansa matan sai su karɓe sai a ƙyale ‘ya'yan ‘yan uwa maza ɗin nan ko da maza ne su an fahimci abin yawwa don haka in akwai ibnul akhi ba zai zo ba in akwai uktun shaƙiƙa in dai akwai bint bayan an bata nisfinta to na uktun shaƙiƙa ne ita za ta kwashe komai an fahimci misalin insha Allah wal ammi ko aje gun wani baffa wato dan baffa da sauransu wa man huwa ab'adu minhum da kuma ma duk wanda da yake nisa da su waɗannan to wannan shine zance na ƙarshe cikin abin da malam ya ya so kawowa dangane da sauran matsaloli guda goma sha ɗaya da ya ambata wanda nassi kuru-kuru bai zo a kansu ba amma za a fahimci hukuncinsu ta hanyar tambihi da ishara da kuma ƙiyasi aula kamar yadda dai malamin ya ƙoƙari ya yi bajimin ƙoƙari na malamai masana sanin alƙur'ani yadda ya kamata ya ƙwaƙwalo waɗannan matsaloli wadda na san mun fa'idanta sosai daga cikinsu ɗanwa ƙoƙarin ba wai maganar kawai warware matsaloli da misalansu ba wannan mun yi a nan ne don a gane abu shi dama kamar da na ambata mana ba manufarsa ke manufarsa ya faɗi cewa waɗannan abubuwan ma ko baka ga sunansu a nassin ƙur'ani ba to an fahimce su ta hanyar wato istinbati ba'id kamar abin na mafahim mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa da sauran abubuwa dai da ake fahimta ta hanyar dalalatul alfazi kamar yadda malaman usulul fiqh suka sani kuma wannan abin ya yi ƙoƙari sosai wajen fito da shi to alhamdulillah nan da ya ƙare ya ambaci abubuwa sha ɗayan nan kuma kowanne ya mai da shi zuwa ga ƙur'ani gwargwadon wato iko yanzu mun gama da wannan sai mu je aya ta gaba kuma dama an riga an karanta ta qala allah tabaraka wa ta'ala tilka hududullah فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين يقول الله تبارك وتعالى على مدكينا فدي أنم تلك حدود الله تلك إنم كما يدى قائد العرب شيء تجكوك سني مبتدأ خبر إنس شيني حدود مضاف إلى لفظ الجلالة تلك أي تلك الأحكام السابقة الذكر waɗannan hukunce-hukunce da aka gama ambatansu yanzu hududullahi to iyakokin Allah ne hudud jam'in haddi ne in an ce haddi shine alhajiz walfasil bai na shai'aini wata katanga wata iyaka da take rabe tsakanin abubuwa biyu kamar da dai muke faɗi mu rayuwar mu boda da za a ce ga iyaka ta gidan wani da iyaka ta gidan wani ga filin wani to wannan lafazi na hudud ya zo a qur'ani da ma'anoni daban-daban ka iya sawa guda biyu ko uku ko dai ya zo a bayan wasu ahkam hukunce-hukunce na shari'a ko wajibat ko mubahat waɗanda yake ba na haram ba to sai a ce tilka hududullah to sai ka ji a irin wannan hali sai Allah ya bi bayan su da fala ta'taduha kamar da ya faɗa a nan kamar a hukunce hukuncen falaki a suratul baqara da ce tilka hududullah shi ma sai ce fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun a suratu talak haka yace tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsahu wannan a suratu talak kun ga sai aka yi zancen saboda wannan magana ce ta abin da ya shafi iyakoki dokoki an sa iyaka kar ka tsallake ka tsaya iya nan za ka yi aiki da shi wannan shine abin da Allah ya wajabta maka haka in ma yakuna wajiban in ma yakuna mubahan amma dai ana bin bayansa da wannan fala ta'taduha akwai kuma yana zuwa da ma'anar muharramat tilka hududullahi abubuwan da Allah ya sanya haramun ne a aikata to shine zaka ji wannan ana biyo su da fala taqrabuha kamar da Allah madauki a suratul baqara uhilla lakum lailata siyami rafafu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم آه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سيتمي تلك حدود الأما سيتمي فلا تقربوها مباشرة مات أنا تكين اعتكافي منيني haram ne kar aikata don haka kar ku kusanci shi yasa za ku ga abubuwa da Allah ya haramta yakan bi yakan siffanta su da kar a kusance su wala taqrabu zina ko wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wannan suna nan saboda abubuwa ne da aka haramta tunda an ce malul yatimi ai laysa malak ba dukiyarka bace tunda ko ba dukiyarka bace haram ce gare ka don haka kar ka kusance ta don haka galibi dai waɗannan su ne ma'anonin da hudud sukan zo a kai hudud dama ma'anarsu abin da zai bambance tsakanin wani abu da wani abu kuma ya zama clear cut hukunci kamar da bature ke cewa wanda babu duk abin da Allah ya ce masa hudud to za ka samu cewa hukunce-hukunce ne muhkamat babu mutashabihat a ciki ma'ana babu abin da ba a san ma'anarsa ba wanda yake ya tamilu aksara min ma'anin amma abubuwa ne da Allah ya yi su wara-wara dara-dara sala-sala kowa ya karanta da mai iya karatu da mai iya lalibawa ya taba ya ji zai fahimce su zancen hukuncin zina haramun ne muddin mutum musulmi ne ya san zina haramci shi yasa za ga a cikin abubuwan muharramat suna cikin mai al-ma'lumat min ad-din bi-darurati imma babil hurma wa imma babi mene alhilli wal wujub ko ya zama abu halal ne wajibi ne to an san hukuncinsa kuru-kuru ko kuma ya zama abu haramun ne to zaka ji an ce kar a kusanci abin da yake haramu wannan kuma kar a ƙetare abin da Allah ya ce haka ya sa to wannan magana ta tafsirin hudud in ka zo a bayani shar'i ma abin da ake nufi sai a dangane da wannan aya me ake nufi da tilka hududullah malamai suka ce ana nufin ishara ce zuwa ga dukkan al'ahkamu shari'iyya da aka ambata daga farkon wannan suratun nisa'i na abin da ya shafi kula da marayu da dukiyoyinsu da auren ‘ya'ya mata marayu da abin da ya shafi kulawa da dukiyar mutanen da suke marasa isasshen hankali da abin da har ya zo kan maganar rabon gado duka waɗannan dokoki ne da Allah ya sa. a yi kaza kada a yi kaza a yi kaza kada a yi kaza to duk waɗannan su ake ce mai mene hududullah yawa sai aka ce kar ka ƙetara su wasu kuma suka ce a'a al-ishara huna ila aqrabi madhkur wannan ishara tana koma zuwa ga wanda aka ambata yanzu yanzu menene aka gama zancensa maganar gado wannan yana nuna mana kuma cewa ashe Allah subhanahu wata'ala yana tausayin halittarsa kamar yadda dai muka ambata a baya cewa ya fi kowa a cikin halitta tausayin kansa don haka ya ware waɗannan haƙoƙin mutane masu rauni ya sanya shi a cikin abubuwan da babu kokonto a cikinsu ba zancen wata shubuha ba ya buƙatar wani istihadi na wani malaman wani zamani sai sun sake kallon abun an gama abun tun zamanin sahabbai shi yasa za ku ga waɗannan matsaloli da muka karanta a babin gado kamar da na ambata mana a farkon zancenmu ba matsaloli ne da za ka je ka sami saɓani tsakanin wata mazhaba da wata mazhaba ba ana samu amma ba shi da yawa ai mun ambaci wasu amma za ka ji ‘yan kaɗan ne mafi yawan matsalar Allah ne gama hukuncinta nassi a cikin alkur'ani don kada a zo a fake da istihadi a zalunci wani akan dukiya wannan abin yana da muhimmanci wani ya nuna yadda Allah maɗauki ke damuwa da haƙƙin masu rauni cewa kar a zalunce su a ba su haƙƙinsu yadda ya kamata musamman marayu in iyayensu sun mutu to lalle kar a zalunce su a ba su dukiyarsu tasu ce Allah ne ya ba su kada wani ya ɗauka garin kiyaye musu garin tattalawa ya je ya cinye kuma ya zo yana cewa wallahi wallahi wallahi tallahi ai wallahi ba haka na so ba ai abu ya wuce yara su girma ina dukiyar ku sai a ce dama a hannun wane take kuma ba a san inda labarin ce yake ba kar a bari ai wannan Allah baya son wannan shi yasa ya sa wannan a cikin me hudud ashe ƙetarewa a hana gado yadda da larabawa suke a jahiliya sai babban ɗa ya kwashe dukiya gaba ɗaya kawai sai abin da ya yi a cikinta da kuma al'adar bahaushe da aka ɗauko wadda har yanzu wasu wuraren suna yinta wanda yake babba sai ya kane kane ya hana wai ba za a yi komai sai ran da ya ga dama shi wannan ya kamata ya sani ba shi da iko Allah ya gama komai in tausayi ne Allah ya fi ka tausayi haka ba zancen a ce sai ran da wane ya ga dama sannan za a raba gado a'a ran da aka ce an rasu inda damar da bayan an cire haƙoƙi an biya bashi an bi cire wasiya kamar da Allah maɗauki ya faɗa to a zo a yi lissafin gado ba kwaɗayi ba ne ba san raba kai ba ne don mutum ya zo ya ce shi a raba a bashi nasa ba san raba zumunci ba ne kar a riƙa tuhumar mutum da cewa yana so a raba zumunci a'a magana ce ta a tsare haƙƙin masu rauni a ba su kayansu kada babban wa ya handame abu ya cinye sai abu ya zo ko da ba da niyyar cinyewar ba mun san babban wa zai ce ai kannan tunda ba su girma ba bari shine zai kula da su to kuma yana kulawar yana juyawa yana kasuwanci a hankali a hankali har kuɗi duk su ƙare su salwanta alhali kuwa komai kankantar yaro yana da haƙƙi a ciki ku duba ku gani ba a bar fa abin da ya shafi khunfa mun tattauna a kansa wanda akwai kokonto namiji ne ko mace ne amma duk da haka sai da aka yi tunani ne yadda za a raba to ya za a yi wani ya zo ya cinye ya hau kan dukiyar kannansa ya hau kan dukiyar kannansa maza da mata duka ya ce a shi kenan magana ta kare sai abin da ya ga dama zai yi a ji tsoron Allah mutum ba shi da haƙƙin yin waɗannan irin abubuwa abin da Allah ya ce a yi shine a zauna a raba kuma wanda ya nemi a raba ba rashin kunya yayi ba ba raba zumunci zai ba haƙƙinsa ya nema kuma Allah ne ba shi dama ya nemi haƙƙinsa Allah subhanahu wataala ya samu dace duk wannan yana cikin ma'anar me tilka hududullah hududullah waɗanda suke hiya ahkam wa hiya a'dal ita ce tafi kyautatuwa wajen tsari babu wani tsari na constitution babu wani tsari na al'ada ta ta wasu mutane a kowane irin zamani da zai fi wannan kyautatuwa ka je ka yi bincike a cikin shari'o'i in sun cancanta a kira su shari'o'i ko dokoki na kowace ƙasa a duniya da ya shafi wannan abin da za a yi da dukiyar mutum in ya mutu wasu sun zauna sun yi bincike akan dokokin ƙasashe daban-daban dokokin addinai daban-daban wanne addini ne tsarinsa ya kai wannan addinin namu waɗannan kuma ayon kun ji su dai ayoyi guda biyu ko uku amma sun gama mana hukuncin komai da muke bukata akan in an mutu an bar dukiya ya za a yi da ita ku duba fa yau zamanmu na goma sha uku kenan kwana goma sha uku kuma duka haka ɗin a takaice aka yi abu a takaice aka yi abu don akwai matsaloli da yawa ba mu shiga cikinsu ba na maganar rabon gado in ka je jami'o'in da ake koyar da gado dama semester ɗaya ba ta isa in za a yi ƙwange shi ne ake tara shi dama a semester ɗaya kawai a baku dogo a haka ru'usul aqlam a baku amma ba haka ba shekara za a yi ana koya maka a kowace kowanne sati malami zai shigo maka sau ɗaya a kowane sati sau ɗaya kaga za ka samu wajen sati ashirin da wani abu tunda akwai hutu da sauransu tunda sati hamsin da wani abu shine shekara to in ka kwashe watannin hutu za ka samu cewa semester biyu mai wata uku uku ko wata hurhudu za ka samu zama za a zo maka aji sau nawa wajen sau takwas a nan sau takwas a can ko kuma sau wajen ashirin dai za ka iya samu to duka ana koya maka wannan abin wanda duk abin da zai bayanin ka'idojin nan to ba za ka same shi a wani addini ba ba za ka same shi a wani constitution wanda yake kula da wani abu galibi ba a damuwa da wani abu sai a bar shi sai babban wa abin da ya ga dama ko kuma a ce an bar wa ɗan adam ya yi will ya rubuta wasiyarsa a nan zai kaɗe duk abin da ya mallaka ba tare da ya kula da kula da kannansa da ƴaƴansa da zai bari ba wallahi musulunci hukuncinsa shine yafi kyau kuma hukuncinsa shine yafi adalci to tilka hududullah sai Allah ce wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wanda duk ya da'a ga Allah wa rasulahu da manzan Allah yudkhilhu jannatin to Allah zai shigar da shi gidajen aljanna jannat jam'in janna yawa ana kiran aljanna da wannan suna saboda alillubi take da lambu lambu janna ana nufin dama lambu da yake cike da bishiyoyi daga nan aka samu sunan aljanna amma dan in an gaya wa mutum irin wannan kada a duniya ya kalli lambunan garinsu ya ɗauka su ake nufi da aljanna a'a wannan kwatance ne kawai yadda za ka gane don ka fahimci wurin daɗi ne yawwa wuri ne na nutsuwa wuri ne na kawar da zafin rana inda za ka samu ka huta kuma wannan madda ta jimun da nunun da nunun haka asalin ta yake ina jin a wasu shekaru a baya a cikin darussanmu na tafsiri mun taɓa magana akan wannan ko cewa aljanna an sa mata suna saboda wannan yawan bishiyoyi ko haka jannatun ana ce mata bustan da sauransu hakanan janan shine alqalbu zuciya saboda alilliba take a ɓoye akwai aljunna ita ce garkuwa saboda za ta lullube mayaƙi ta ba shi kariya in an harbo abu ta kare duk dai maganar asitir asitir abin da ya shafi sutur shi yasa aljanu ake ce musu aljinnu saboda su ma masturat a ɓoye suke ba ganin su ake ba haka wannan maddar dai ta aljanna daga maganar ɓuya aka samo ta haka nan kuma dama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi sahihi Allah madaukaki ya faɗi a hadisi qudsi a'adattu li'ibadi ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر cewa na yi tattali ga bayina abin da babu wani ido da ya taɓa gani babu kunnan da ya taɓa jin labarinsa bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani ɗan adam ba ma'ana duk labarin da kake ji baka taɓa jin labarin cikakken labari na aljanna ba sai dai ru'usul aqlam iya abin da Allah madauke ba mu labari a cikin alqur'ani duk abin da ka gani da idan ka ba aljanna bane duk abin da kai ba aljanna bace haka nan ma'ana sai abin da yake cikin alqur'ani na wasu siffofi na aljanna da na yan aljanna haka nan duk mafarkin da zaka da duk tunanin da zaka ba za ka iya tuno haƙiƙanin aljanna ba ko ta wannan babin ya isa ya nuna maka ashe ita ma mastura ce an suturce ta domin a samu kwaɗayin a same ta ta hanyar aikin kirki to duk yana cikin ma'anonin aljanna min tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha koramuna gudana a cikinta koramun da ba sa gudanar a tona musu gwalalo ba a tsoron sai an yi gwalalo da zai zagaye gidan na aljanna dan kada ya mamaye shi a'a shi ruwan na gudana daban ginin aljanna daban babu ɗaya da zai iya kawo barazana ga ɗaya ba irin gidanka ne na duniya ba sai an yi masa foundation tsawon tifa uku ko tifa ashirin ko wani abu kafin foundation ya tsaya a gida ne wanda yake dama ba kai ka gina da kanka ba baka akai daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to khalidi na fiha kuma za su dawwama a ciki da'a a nan malamai suna cewa abinda ake nufi da da'a shine muwafaqatu at-talab muwafaqatu mene at-talab والطلب إما أمرا وإما نهيا يوا شي طلب إلي بيوني da umarni da hani to muwafaqatu talab shi ake nufi da ta'a in an ce ata'a ar-rajulu wane yayi da'a ma'anarsa ya bi abinda aka ce yayi in umarni ne imtisali sunansa in kuma hani ne intihai an fahimta wannan lafuzza ne na malamai a littafan usul haka ake kiransu wato idan umarni ne an ce kai sallah in kai sallah kayi da'a saboda me kayi imtisalin umarni in an ce ka bar sata sai ka bari to shi ma ka yi me ka hannu daga hannun kuma wannan menene da'a ci da ka da'a ba ta tsaya ne a gefen mene abubuwan umarni da hani ba wannan in an ambaci da'ar ita kadai amma in an ambaci da'a kuma aka ambaci sabo tare a siyaki daya to da'ar tana nufin imtithalul awamiri shi kuma ma'asiya tana nufin mene wato mukhalafatu al-awamiri an gane yawwa to wannan shine kuma wanda ake nufi a wannan aya sai Allah madauki yace wa man ya'sillaha wa rasulahu kafin nan yace zalikal wa zalikal fawzul azim wannan shine al-fawzu cin nasara shine al-fawz cin nasara duniya da lahira al-azim mai girma an siffanta shi da azama saboda babu cin nasarar da ya kai a ce mutum ya rayu a duniya ya mutu ya shiga aljanna mutum ya rayu a duniya ya mutu ya shiga wuta to ya yi hasara zai gwammaci ina ma bai zo duniyar ba gaba ɗayanta ina ma an sa shi wani abu ne a cikin waɗanda ba a yi wa hisabi mutum ya fatan ina ma ƙasa aka halicce shi haka aka bar shi a matsayin ƙasa da za a taka matsayin dutsen da za a yi siminti da shi a zo a gini a kwanta a kansa ita ina ma wannan aka yi ran kiyama haka mutum zai fata in bai ci nasara ba haka duk matsayinka a duniya in baka ci nasara ka shiga aljanna ba wallahi ka yi hasara haka a nemi aljanna wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu wanda kuma ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah nan fil umuri shar'iyyati يجوز عطف الرسول على لفظ الجلالة بند الأمور الكونية فلما أكيد أسنا فأني الأمور الكونية خاصة بالله تعالى من حقوق ربوبيته أبن دي شافي من أكي فأني إن حقي نين شريعة halattawa da haramtawa da sa doka to in aka yi atsafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sunan Allah to wannan babu matsala to wannan shine akai anan saboda zance ne ake magana akan al'umuru shar'iyya Allah ya sa iyaka manzon Allah ma in ya sa iyaka to kamar Allah ne ya sa don haka da'ar manzo da'a ce ga Allah wa man yuti'ir rasula man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula ga sunan da yawa wa ati'u Allah wa rasulahu ayoyi dai da yawa ga sunan a cikin alqur'ani da'a ga manzo da'a ne ga Allah don haka aqafin saboda a cikin al'amura ne na shari'a sabanin a abubuwa kauniya inda mutum ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah wa shi'ta to anan amri ne kauni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi saboda yayi aqafin manzan Allah akan Allah a cikin abin da yake aikin Allah ne almashi'a ta abin da ya shafi halki da tadbiri wannan haƙƙin Allah ne ba haƙƙin manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallama don haka shi yasa anan ba a yin atsafi amma a cikin al'umuri shar'iyya kamar yadda yake a wannan aya kuma a ko ina abinda Allah yayi kamar abinda kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kamar abinda Allah yayi ne ta bangaren halattawa ko haramtawa kamar da ya zo dama a hadisi wanda wajibi ne dama mutum ya ɗauki aiki da hadisi wannan shine cikakken imaninsa da ayoyin alkur'ani yawa duk mutumin da zai imani da alkur'ani ya ce ba zai yarda da hadisai ba to ya ƙaryata wa man yuti illaha wa rasulahu domin ba zai yiwu ba ya zama ya yi imtisali da umarnin Allah cewa ai da'a ga Allah ai da'a ga manzo in har ya bar ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya Qur'ani yazo mana da shi ba yazo mana da sauran abubuwa na hukunce hukunce wanda babu su a Qur'ani ya faɗi abubuwa ya yi maganganu ya yi hukunce hukunce ya yi alƙalanci ya zauna da matansa ya yi sallah ya yi azumi ya yi hukunci ya yi jihadi an fita da shi ya yi tafiya ya zauna a gindin bishiya ya yi tattauna da mutane ya yi hira duk waɗannan abubuwan da ya ambata ba za ka ce ba za a yi ɗa'a gare shi a cikinsu ko Allah bai aiko shi da su ba da a ce akwai kuskure a cikinsu da Allah ya gyara masa tun kafin ya bar duniya da haka tun da aka bar shi ya faɗe su kuma ba a gyara masa ba to shari'ar Allah ce yana cikin abin da mutum wajibi ya ɗa'a ga Allah ya ɗa'a ga manzo a cikinsu da haka dole ne a haɗa ƙur'ani a hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba wa man yuti'i Allah wa rasulahu ba za ta yi tahaqquqi ba sam sam ba zai yi ba yawwa haka nan wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wanda ya saba wa Allah ma'siya anan idan kamar da al-Qurtubi ya ambata idan ana nufin ma'siya har shirka za ta shiga ciki to wannan ba buƙatar tawili in ku ana nufin saban Allah wanda bai kai shirka ba to wannan aya tana nufin idan mutum bai samu gafarar Allah ba shine wannan sakamakon zai zo ma'ana wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu me sakamakon yudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai shigar da shi wuta wutar da kuma ma'ana duk wanda ya keta haddin Allah ya saba wa Allah da manzon Allah kuma ya keta haddin Allah to Allah zai shigar da shi wuta zai dawwama a cikinta walahu azabun muhin zai kuma samu azaba wadda take mai wulakantarwa muhin ismu fa'il ne nan ana nufin mai wulakanta wanda take wanda ake wa azabar da ita don haka wannan ma'asiya din da taj'alu al-mar'a yastahiqu hadha al-iqab wannan saban da za ta san da zai sa mutun ya cancanci wannan in ana nufin shiga wutan nan har abada babu gafartawa to ana nufin wato shirka an gane duk wanda ya yi shirka da Allah to gashi ko kuma a ɗauke shi wato nassi ne na wa'idi in ba shirka ake nufi ba to nassi ne na wa'idi wanda yake tahta mashi'atillah kuma kun san ka'idar ahlus sunna akan wannan cewa idan mutum ya mutu ba da shirka ba to fa huwa tahta mashi'atillah dangane da zunuban da ya aikata in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so kuma ya azabtar da shi to za mu karanta abin da malam ya ambata gobe insha Allah ta'ala wannan fasara ce a takaice na waɗannan ayoyi guda biyu in Allah kai mu gobe sai mu tashi mu karanta abin da malam ya rubuta cewa ai tilka tafasilu lati zakaraha fil mawarithi hududullah allati yajibu alwuqufu ma'aha Allah subhanahu wa ta'ala muke fata ya tabbatar da mu akan tafarki Allah ya ilmantar da mu ilimi mai amfani Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana addinin mu ya tsare mana dukkan abin da muke ji da shi a wannan rayuwa wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك